بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da safiyar ranar litinin 23 ga watan shawwal shekarar hijira 1446 wanda ya dace da lissafin 21 ga watan afrilu 2025 wannan shine darasi na 68 insha Allah cikin jeren darussa daga littafin jami'u bayanil ilmi wa fadli wallafar al-imamu abu umar yusuf ibn abdullah ibn Muhammad ibn Abdulbarri annamari rahmatullahi alaihi. Al'imam ibn Abdulbarri ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala'ali wasallam. Wannan littafi nashi ɗaya ne daga cikin muhimman littafi wanda suke bayani akan ladubba da ƙa'idojin sana'ar karatu da ilimi. Allah Ubangiji ya saka mashi alkhairi. Kafin mu tafi hutu na azumi mun saurari darussa da malam yayi akan wato abin da ya shafi wato a mas'aloli masu yawa mabambanta waɗanda har muka tike zuwa ga wani sabon babi wanda malam zai mana tattaunawa game da at-taqlid fasadu at-taqlid wa nafihi wa nafihu bayan ya gama magana akan jayayya da hukunce-hukuncenta kamar yadda aka sani ga masu bibiyan karatun muna amfani da luska ce ta abul ashbali az-zuhairi wanda ya tace abubuwan da ya kiraya da suna sahihu jami'i bayanil ilmi wa fadli sauraka daga shafi na 387 na wannan littafi inda malam yace al-babu thaminu wal khamsuna babi na 58 cikin babukan wannan littafi fasadu taqlidi wa nafyuhu wal farqu bayna at-taqlidi wal ittiba bayani akan barna da ke cikin tafarkin takalidanci da kuma kore takalidanci a cikin tafarkin ilimi da kuma bayani akan bambancin at-taqlid wal ittiba mene ake nufi da takalidanci wato bin wani malami a makance da kuma al-ittiba bin wani malami a ilmanci haka ce at-taqlid asali a larabci abinda ake nufi larabawa suka ce shine ittiba'ul insani ittiba'ul insani ghayrahu fi ma yaqulu aw yaf'alu mu'taqidan annahu alhaq shine mutun ya dinga bin sawun waninsa akan duk abinda wannan wanin nasa ya faɗa ko ya aikata yana mai kudurta cewa wannan abinda jagoran shi ne yake aikatawa to daidai ne ko ya yazo daidai ne suka ce min gairi nadhrin wala ta'ammulin fid dalil ba tare da tattaunawa ko tunani ko duba na hankali zuwa ga meye dalilin aikata wannan aikin ba wato ka yadda da wani jagora ko wani muƙalladinka ko wani shugabanka ko wani malaminka to duk abin da kaga yayi ko ka ji labarin ya faɗa shikenan ya zama shine dalili shine hujja zaka tsaye akan shi baka so ma sai ka san menene dalilin sa wa asluhu min al-qiladati suka ce asalin kalmar taqlid da ga alqilada abun wuya fa ka'annahu qalladahu qiladatan fi unuqi kamar ce ya rataya mishi wani abun wuya wanda ake rataya masaniya asirka ko jaki a sa mishi binnan ko doki ana jan shi duk inda aka dama a kai shi to haka muqallidi yake al-muqallid mai kasrin lam shine wanda yake bin wani sau da kafa a makance al-muqallad shine wanda ake bi din malaman usul fiqi ko sukan ce at-taqlid huwa akhadhu qawli al-ghairi min ghairi ma'rifati dalili kai riko da zancen wani ba tare da ka san meye hujjarsa ba wannan zahirar wannan dabi'ar wannan phenomenon din na taqalidanci farko musulunci ba san shi sai da aka wuce al-qurunul mufaddala gaba daya kamar da malaman usul fiqi suke fada zaka ga su shaukani su su ibn hazmin da makamantansu duk sun fada cewa sai da aka wuce shekara ta 300 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ilimi ya fara rauni da falala zaman nan falala suka wuce fitintunu suka fara yawa to a lokacin ne aka fara samun muqallidai wato ƴan abu ya rima a shakida babu wani neman hujja amma da abin da ake da shi shine mujtahidai da kuma ɗaliban ilimi da kuma muttabi'ai daga baya sai za aka zo aka samu wato muƙallidai ire-iren waɗannan sau da aka zaga suna kuma raba taƙalidanci zuwa gida biyu akwai a taƙalid fil usul bibiyar bin sawun malami a cikin al'usul al'usul anan ya haɗa da aƙida da kuma al'il abinda ake ce ma al'ilmun nazari ko ulumul ala to anan bai yiwa a taƙalidanci nasoshi da waƙi yadda cewa mutum bai iya zama muƙallidi kuma ya kai labari akan aƙidarsa ko akan wajen ilimi na usul wato ulumul ala dole sai ya san hujja mutum bai taɓa zama malami a nahu ko a usulul fiqi ko a mustalahul hadisi ko a qira'at kuma a ce sunan shi muƙallidi ba a wannan bai taɓa yiwa ba ya saba wa waƙi dole sai ya san hujjar wannan ilimin in ba ka bai iya magana akan sa na fata mun gane kamar da yake iya misali ta ƙaridanci a cikin furu'a ce mu dai malam ya ce mana farillan alwala bakwai ne ba ruwanmu da hujjarsa to kaga wanda zai karantar da nahawu zai irin wannan ba za a karba ba za a ganshi wawa dole shi ma ya rike abin ya san meye to haka a wajen tauhidi mutum ya je lahira dole za a tambaye shi ya bada hujja ne a madadin kansa da haka za mu je da Allah madaukakin sarki ta zargin ta ƙaridanci wanda waɗanda za su ce ina wajen na aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadu qala awlajitukum bi ahada mimma wajadtum alayhi aba qalu inna bima ursitu bihi kafir kaga Allah ya zarge su wanda suke cewa ko mu dai abin da iyayenmu suke kawai shi zani ba za su tsira a wurin Allah ba so ta haka takalidanci bai yiwa a waɗannan amma yana iya yiwa a cikin alfuro a cikin rassa da sarƙaƙiyan faɗi tashin karatu to anan ma kuma kala biyu ne akwai at-taqlidul Mahmud al-Mubah taqalidanci wanda yake abin yabawa kuma wanda ya halasta shine wanne shine taqlidul ajizi anil ijtihad mutumin da ya gaza ilimin sa bai kai ba bai san karatu ba bai san usulul fiqi ba bai san musalahin hadisi ba babu yadda ya iya dole ya taqalidanci in ku tana mun wannan magana a baya cewa yana daga cikin kuskure mutumin da bai kai matsayin malanta malanta a bisa matakinta na duniya ba lokal malanta ba gaji mutum ya cewa ni ba mukallidi bane to wane ne shikenan mahaukaci ne kai kuma mutumin da an tabbatar talaka ne kaji ya cewa ni ba ba talaka bane wannan ya zama ya zama wato wani akwai wani psychological wato matsala irin abin da ake ce ma a cikin hauka akwai wata hauka ta illusion shine misali yanzu kawai ne sai in ce ni ne gwamnan Kaduna a yi ayi danin cewa lahi ni ne gwamnan Kaduna kaga wata hauka ce wadda sai dai a yi ta maka adda Allah ya sa ka ka warke kawai a yi ayi a fahimtar da kai cewa kai ba gwamnan Kaduna bane akwai wani mutum wanda shine gwamnan Kaduna ka ce a kai kai ne shi to haka wanda zai ce shi ba muqallidi bane alhalin kuma da irabi wannan na yan secondary bai iya ba ta'arifin wato awaliyat na ilimi bai iya ba suka jera cewa shi ba mukallidi bane sai in ka in ka lura ko ba ga ita kanta wannan kalmar yana fadanta ne a cikin babun takalidanci wato ya ji wani malami ne da yake kauna kawai ya fade ta kawai ta burge shi shi ma ya fada ita kanta kalmar cewa ba mukallidin bane shi ko to yana fadanta ne a cikin takalidanci sai ka ga Amal Albani ya ce mu ma takalidanci to kai Mal Albani ne kai kana nan a matsayinka na mukallidi har yanzu in kana son kaftar ta kalidanci dole sai ka tashi kayi aiki mai tsanani kayi kwazo to wannan shine a taqlidul mubah al mahmud shine taqlidul ajizi anil ittiba anil anil ijtihadi sana akwai at taqlidul mazmum akwai taqlidanci abin zargi shi kuma ya kasu gida uku na farko shine ma tadammana li itirad anil nusus takalidanci wanda a cikin shi akwai cin karo da nasoshi wani malami ya yi fatawa wadda fatawar ta ci karo da nassin ƙur'ani ko hadisi ƙarara kuma ka ci gaba da bin shi a kai ce mu ba ruwanmu da abin da malaman suka fahimta mu shine daidai a wurinmu bayan gashi karara ya saba wa nassi shine irin wannan magana akan azumin sitti shawwal irin magana akan wanda ya ci ko ya sha da mantuwa a ramadan da ire-iren waɗannan maganganun da suke yawo a bakin wasu masu tutiyar su malikiya ne shine irin wannan abin da ya saba wa nassi karara ما تضمن الاعتراض عن النصوص kalkale wazancan wani malami wanda ta bayyana cewa ya saba wa nasi sannan kuma taqlidu man laysa ahlan lil istihad ko ka rike wani malami kana bin sa kuma shi ma malamin bai kai jagora ilimi ba malami ne local malami ya kamata shi ma ya dinga roto muku maganganun malamai ne kawai bai kai matsayin da za a bi shi ba kwatankwacin wannan shi ne kamar kwatankwacin mace wadda maimakon a ce miji ko uba shi ne ƙayyimi a kanta sai a ce wani ɗan yaro ne ɗanta ɗan shekara hudu shi ne ƙayyiminta kaga da shi ma namiji ne kuma yana cikin waliyanta amma bai kai ba tukunna sau da shi da ita za su dinga rungumanni mafaɗi ne ya zama makaho na jin makaho to wannan galibi za ka ga mutane suna fada cikin wannan kurakuran kaji mala ya ce to malamin hukku ne malaman mu sai abin da kuka ce kuma su malaman naku su ma basu kai malamai ba basu kai wannan matakin ba sai dai su roito muku sai mutum ya tarsa maka ya ce sai ka mai tarjihi kai waye za ka tarjihi ina ina kai baka kai cikin rasikhuna za su yi tarjihi ba in za ka yi tarjihi sai dai ka hakaito maganganun malamai da suka rajjaha na uku shine at-taqlidu ba'da ظهور الدليل وقيامه takalidanci bayan dalili ya bayyana gare ka hujja ta tsayu wato da ka bi wani malami ko ka bi wani zance daga baya sai ka gane kuskure ne ka gano hujjar shi mai rauni ce amma hayin sai ka ce a mu dai muna nan akai wannan shi ma yana faruwa sosai a cikin mutane ga mutane da yawa in suka riga suka rike wani dalili to fa ba yadda za a yi su tashi a kansa ko za a yi kiyawa za ta tsaye sai ta tsaye ce kai a mu tsaya iyalan mu ba mu da wani sabon karatu mu an riga an gama mana bayani to wannan ma duka mukabara ce duk waɗannan nau'i na takalidanci guda uku abin zargi ne in ka ji malamai suna zargin takalidanci kamar da zamu zo mu ji suna magana akan waɗannan ne in ka ji suna yaban takalidanci suna magana akan wancan ne taklidul ajizi an ijtihad abubuwan da ke kawo mutum ya kale akan takalidanci suna da yawa amma daga ciki akwai na farko akwai fuqdan thiqati bin nafs mutum ya zama bai da confidence akan kanshi yayi losing confidence dinsa daga ciki kuma akwai aljahl tsurar jahilci rashin sani rashin sanin abin da ya kamata mutum ya sani daga ciki kuma akwai algulu fi mahabbatil ashkhas wuce iyaka wajen kaunar wasu mutane shi ne abin da ake cewa at-taqdis a tarihi shi ne hero worship mutum ya zama yana da wani malami da ya naɗa shi a matsayin wani abun koyi da yake girmama shi ba zai iya ihtimalin a ce wannan malamin ya kuskure ba shi za ga irin waɗannan 'yan maliku ga ni kashe ni ko 'yan albani ga ni kashe ni ko 'yan malikiya ga ni kashe ni ga sunan ko 'yan ƙungiya kaza ga ni kashe ni in wannan ƙungiyar ko wannan mazhaban ko wannan malamin ya ce kaza kawai to ba za a taɓa tashi daga kan wannan kalmar ba saboda ana takadisi wani na cewa ba haka ba za a tume shi da ƙarya da munafurci da kafirci da ridda da cin amana da sauransu wannan yana kawo irin wannan takadisin shi sa ake so malami rabbani baya gina wa mutane takadisin wani abu sai nusus fakatin ma zamu mu ji malamai na Allah za su kokari su nuna maka su ba muqaddasun bane su mortals ne kaman kowa saboda kada su gina maka girman kansu a cikin zukatansu a konon da ya taba cewa wai in ya zo ya tarar da malamin shi malamin shugaban wata kungiya ce ta yan shi'a shi ya zo ya tarar da malamin shi koda ya tarar da shi ne yana rawa da yan mata a club to kawai shi ma zai nemi wata budurwa ne kawai kamata su kama rawa ya tabbata wannan abin daidai ne haka yake kwatancen bizzat in takadisi da ake musu in yasi da su ire-irensu to hakanan kuma akwai ittiba'ul hawa wa shubuhat bin son zuciya da kuma shubuhohi abubuwa masu rikita rikita da kuma son zuciyar mutum akwai kuma wato ta'azimut taqalid wal adat girmama al'adu su kansu al'adu ana kiransu da suna at-taqalid kamar da kira cewa wato abubuwan da aka riga aka rataya mutane a wuya suka gansu kamar wasu hukunce hukunce na Allah of course al'ummar dan adam baka raba ta da al'ada shi sa musulunci ya kalli wannan sai yayi hukunci malaman usul fiqi suna itibari da al'ada mai kyau shine wato daga cikin masadir na shari'a kamar da muka sani akwai al'urfu wa taqalid abubuwan da suke kyakkyawawa da abubuwan da mutane suka saba na kalca ɗinsu wanda yake mai kyau wanda yake nuna kyakkyawan mu'amala da kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawar zamantakewa to wannan ba a su aslan suna cikin masadir na shari'a amma kuma inda suka saba wa shari'a dole a watsi da su to wani yana nan yana girmama taqalidu girmamawa mai tsanani to wannan suna jawo wato faruwar bid'o'i na na na taqalidanci akwai kuma at-taqalidul a'ma makauniyar biyayya malamin mu mala albani zari Allah ya gafarta mai ya taɓa yin wasu kasusuwa guda hudu ne ina jin mashahuran kasusuwa cikin lakcocinsa masu albarka suna nan sunan su kenan takalidanci takalidanci yayi maganganu sosai masu masu ban shawa da ban kai dan uwa dalibai za su iya komawa su neme su su saki sauraron su don samun fa'idoji Allah ya gafarta masa malam yake cewa qad zamma Allah tabaaraka wa ta'ala taqlida fi ghairi mawdi'in min kitabihi fa qala ubangiji madaukakin sarki yayi tir yayi Allah wadarai da taqlidanci a cikin wurare da yawa cikin littafin sa mai albarka cikin Qur'ani kenan kamar yadda yake fara cikin suratul Tauba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah Allah yayi zargi Yahudawa da cewa da su da Kiristoci suna riko da malaman su da masu bauta Allah a cikin su sufayen cikin su arbaban wasu wato uwayen gida min dunillahi koma bayan ubangiji madaukakin sarki waqala adi ibn hatim adi dan hatim kamar da hadisi ke cikin tirmidhi da da tafsirin al-imam at-tabari da kuma mu'jam at-tabarani al-kabir ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa fi unqi salibun sadi zo musulunta balarabi ne amma ya riga ya shiga addinin Kirista kafin bayyana musulunci to da yazo zai musulunta sai gashi kuma sanda aka yi muqabala din nan da Kiristoci sai yazo da cross shine as-salib yazo da cross a wuyansa yayi sarka da shi yace fa qala bi sai annabi yace mishi ya adi ibn hatim dan gidan wani babban mutum ne a jahiliya da ake ce mishi hatimu ta'i hatimu sarkin kyauta saboda haka ana yi wa mutanen gidan kallon mutunci saboda darajar mahaifinsu sai ce mishi ya ya ya adiya ibn hatim ya kai adiyu dan hatim alqi hadha alwathan min unuqik ka wurgar da wannan gunkin daga wuyanka zaka sanya cross gunki ne sanya hoton wani shehi ko wani babba a wuyanka ko ka rataya shi a motarka duka wannan gunki ne domin ta'azim ne da ake wa Allah maɗauki sarki da sha'ayar ɗinsa ka zo kana yin wata halitta. Wanta haitu ilaihi wa huwa ya karo surata bara'a. Adu ya ce na isa gunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai na tarar da shi yana kanta suratu bara'a, suratu tauba. Hatta ata ala hadhihi al-ayati. Har har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kanta fadin Allah aya ta 31 ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah qala qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna lam nattakhidhum arbaba yace mu ba ba ma ganin malaman mu a matsayin alloli ba gaske fara ne wace an ba mu ce Allah bane amma dai aikin ya nuna suna nufin Allah ne kamar da annabi zai fassara mana nan da kai sallallahu alaihi wasallam qala bala annabi yace ai ko kware ko kun mai da su alloli alaysa yuhiluna lakum ma harrama alaikum ma haruma alaikum fatuhilunahu ba akwai abin da yake haramun ba sai su ce muku halas kuma sai ku aikata yanzu kamar irin ƴan hakika wanda sun san zina da luwadi da shan wiwi da kaza da kaza haramun ne sai kuma suna aikatawa suna cewa ai halas ne su ƴan hakika ne kaga sun maida wannan hakikan ta zama Allah su ba suna halasta muku riba ba kuma riba haram ce ku ci ba suna halasta muku kaza ba kuma haram ne ku yuharrimuna alaikum ma halallahu akwai abin da Allah ya halasta na ababan ci da dadadan abubuwa sai su ce muku haram ne fatuharrimunahu kuma sai kuka yadda haram din ne fa qultu bala sai adu ya ce to wannan kam da gaske ne qala nabi sallallahu alaihi wasallam yace tilka ibadatuhum wannan ai shine tabota musu da kuke da wanda zai haramta maka halas ya halasta maka haram ba bisa hujja ba ka bi shi bisa cewa kawai na gaba da kai ne ka bi shi bisa cewa kawai ka girmama shi ka bi shi bisa tsuran jahilci ba kada ka nemi hujja ba wannan ya zama Allahnka ya zama Allahnka kuma bayan Allah Allah ya kyauta wa an ata ibn sa'ibi an abil bakhtari fi qawlihi azza wa jalla abul bakhtari yake cewa game da fassarar fadin Allah madaukakin sarki ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah qala yace amma innahum law amaruhum an ya'buduhum min dunillahi ma ata'uhum ai su gumakan da wato su wannan fastoci din da ruhubanawan inda za su ce musu ku dinga mana sujuda ka kuwa Allah sujuda duk wani malami da yake yin yake batar da mutane ta hanyar ya mai da su wawaye su zama imma'a da zai ce musu ku zo ku bauta mun ku dinga cewa ni na Allah ku ba za su yadda ba amma ya ya yake musu walakinnahum amaruhum sun suna umurtan su fa ja'alu halalallahi haramun abinda Allah ya halasta su ce musu haram ne wa haramahu halalahu abinda ya haramta su ce halas ne fa ata'uhum sai suka musu biyayya fakanat tilka sai zama wannan ita ce ar-rububiyyata ita ce ita ce uban sun sa su cikin matsayin ubangiji din yanzu duk waɗannan batattun su zazzaki su masussuka su wancan na Kaduna dan gungu da ire-iren su da suke batar da mutane ba wanda zai ce mutane kai ku zo ku bauta mu ba wanda zai da yi fara haka amma zai dinga nuna musu wasu munanan maganganu da wasu munanan akidu sai zama zukatansu dama irin na batattu din ne sai su bi shafi Allah ya kyauta malam yace wa an abul baktari kala kila li huzaifata fi qawlihi an tambayi huzaifa me ma'anar fadin Allah madaukakin sarki ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah akanu ya'budunahu aka ce da gaske ne sun kasance suna bauta musu qala la yace a a walakin kanu yuhilluna lahumul harama fayuhillunahu suna haramta musu halal sai su sai su haranta shi wa yuharrimuna alaihimul halala suna haramta musu halastan suna halasta suna halasta haram ko su haramta halas fa yuharrimunahu sai su haramta shi wa qala azza wa jalla Allah kuma ya saki cewa cikin suratul zukhruf wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir yadda kaji din nan ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu taba aikawa a cikin wani gari cikin wata alƙarya min nadhirin wani mai gargadi ba illa qala mutrafuha face sai manyan garin sun ce masu wadata masu faɗa aji sai sun ce inna wajadna aba ana ala umma a'a mun fa mun samu iyayenmu akan wani tafarki wa inna ala atharihim muqtaduna kuma mu muna nan muna bin tafarkin su ba za mu bi tafarkin ka ba qala sai Allah ya ce ka ce musu awalau ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alayhi aba'akum a wata riwayar qul ko kuma su kantawa da ko dai annabin ya ce ko kuma aka ce to ka ce musu awalau ji'tukum shin koda a ce na zo muku bi ahada mimma wajadtum alaihi aba'akum da abin da yafi na iyayenku kamar yadda abin duniya da aka kawo muku abin da yafi na iyayenku ka bar na iyayenku tunani tsarin karantarwa gine-gine tsarin rayuwa irin karatun da kuke yi irin abincin da kuke ci duk kun tana daga na iyayenku so da kuna ganin yafi na iyayenku kyau gidajen da muke kwana yanzu a ciki da ban ɗakin da muke tsuguno da irin abincin da muke ci da irin sirar da muke sa duk ba sun canza ba me yasa saboda an zo mana da ahada min ma wajadna alaihi aba abin da yafi nagarta fiye da wanda muka samu iyayenmu ba mu musu to me yasa a shari'a in kuna bin bata sai aka kawo muku shari'a sai ku ce a'a yace famana ahum liqtida'u bi aba'ihim min qabul lihtida'i koyi da iyayensu ya hana su su bi shari'a faqalu suka ce inna bima ursiltum bihi kafiruna suka ce to su dai gaskiya su kafirai ne wa fi haula'i wa mithlihim qala Allahu azza wa jalla game da su ne Allah yake cewa inna sharrad dawabi inda Allahi sumul bukumul ladina la yaqilun mafi sharrin halittu a wurin Allah su ne kurame bebaye wanda ba su da hankali wakala kuma Allah yake cewa yake ba da labari akan su a ranar alkiyama yace ittabara alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab yayin da waɗanda aka bi alladhina tubi waɗanda aka bi su ne muqalladai kenan min alladhina taba'u su ne muqallidai ko sai su yi baran-baran su yi ba ba kare bin damu wa ra'awul azaba suka ga azaba qarara waɗanda suka bi su tsine waɗanda suka ce a bi su waɗanda suka ce a bi su tsine waɗanda suka bi su Allah ya ce wata qatta'at bihimul asbabu duk wata dama ta kubuce musu wata dama ta sulhu ko fahimtar juna ko samun yadda za su gyara ba za ta samu su ba wa qala ladina tubu law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna wadanda aka biyo aka budin su ce idan ma da zamu samu wata dama kuma mu yi musu Allah ya isa mu tsine musu ne baran-baran da su kuma da suke baran-baran da mu Allah ya ce kadhalika yurihullahu amalahum hasaratin alayhi haka Allah zai nuna musu ayyukansu suna matsayin abin nadama abin bakin ciki wa ma hum bi kharijina minan nar sun mutu kafirai ba za su fita daga cikin wuta ba Allah ka tsare mu daga wuta wa qala Allah azza wa jal bangiji madaukin sarki yana cewa aiban li ahli al-kufri wa dhamman lahum yana Allah wadare yana aibata kafirai yana zargin su yace ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifuna waɗannan waɗannan irin gumaka ne da kuke ainihin zaman dirshan a gabansu kalu suka ce wajen na aba'ana laha abidina ai mun samu iyayenmu suna baututa musu ne wa kala kuma Allah ya ce inna a ta'ana sadatana wa kubara ana fa'adallu na sabila Allah ya bada yana bada labari game da kafirai ci ranar alkiyama za su ce inna a ta'ana sadatana hakika mun yi wa shugabanninmu da'a wa kubara ana da manyanmu fa'adallu na sabila sai suka batar da mu za ka ce rabbana atihim da ifaini mai la'azabi wal'anhu la'anan kabira Allah ka ninka musu azaba ka tsine musu tsinewa mai yawa Allah ka tsire mu daga irin wannan hali na taɓewa malam ibn abbar ya ce mislu hadha fil qur'ani kathirun fi dhammi al-aba'i wal ru'as fi dhammi taqlid al-aba'i wal ru'asa irin wannan yana da yawa cikin al-qur'ani inda ake Allah wadare da bin shugabanni da bin iyaye da bin na gaba da kai a bisa bata qala abu umar malam dan abdul bar yace wa qad hitajjal ulama bi hadhihi al-ayati fi ibtal taqlid malamai sun yi hujja da waɗannan ayoyi wajen wargaza sha'anin taqlidi da yin watsi da shi walam yamna'ahum kufra ulaika min jihati al-ihtijaj biha kasancewa waɗancan kafirai ne bai hana ai hujja da ayoyin akan musulmai ba kawai ne ce to ya waɗannan ayoyin sun zo ne akan kafirai mu ko musulmai ne muna bin malamai musulmai ce a to wannan bai hana malamai yin hujja da su ba saboda mene da yana tashbiha lam yaqa min jihati kufri ihda ahadihima wa imanil akhar saboda kamantakeke ne muqallidai cikin musulmai tsakanin su da muqallidai cikin kafirai bai zo ta fuskar bambancin imanin su da kafircin su ba ya zo ne wa inna ma waqa tashbihu bayna taqalidaini bigari hujjatil muqallid ta fuskar da yazo zama abin zargi shine bin wanda kake bi ba bisa hujja ba domin ka bi wanda kake bi bisa hujja ko in iyayenka ne ka zama ma abin yabo alladina amanu wattaba'tuhum dhurriyyatuhum imanin idan ka bi wanda kake bi a cikin hujja a wajen malanta ai ka zama abin yabo yanzu sun da aka ambaci maliku sai a ce kuma akwai malikiya su sibir abdul barri din a ce su ibn abdulbari su baji su wane su wane ana yabansu a ce malikiya ne su saboda suna bin shi akan hujja ina aka ambaci shafi'iya za a ce akwai malamai shafi'awa su nawawi su ibn hajarin su ibn kathir su ibn kathirin su zabi in aka ambaci hanabila za a ce akwai malamai hanabila su ibn taymiya kafin su su wane su wane su wane kaga ba a zargi su ba saboda suna bi ne a bisa mene a bisa hujja sura ka ta fuskar rashin hujja shine abin zargin kama law qallada rajulun fa kafara wa qallada akharu fa aznaba wa qallada akhara fi mas'alati dunyahu fa akhta'a wajhaha kana kullu wahidin maluman ala taqlidi bighairi hujjatin kama wanda yabi wani sai ya kafirce sanadiyar binsa wani kuma yabi wani sai yayi zinubi ya biye masa akan yin zinubi da kuma wanda ya bi wani akan wani abu na duniya sai ya kuskure to kowanne a cikinsa abin zargi ne kowa da gwargwadon nauyin abin da ya bi wanda ya bi wani akan barna ta kai su ga kafirci abin zargi ne cewa ya kafirci wanda ya bi wani akan wata barna ta kai su ga saban Allah abin zargi ne akan saban Allah wanda ya bi wani akan duniya ta kai shi ga lalacewa za a ce kai baka da hankali ne ba ga abin da yake ba za ka biye masa ko dan kake faɗa za ka ce kada kai koyi da wani kana ganin shi ya zama dan iska dan wuyi kana hana shi ta kaidanci ne na hauka malai ya saki cewa da anna kullu zalika taqlidun yushbihu ba'dahu ba'd ba'dahu ba'dan saboda duk wannan taqlidanci ne kuma yake kama da junansu wa yakhtalafatil athamu fi ko da yake nauyin zunubin ya bambanta وقد قال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون Allah baya batar da mutane bayan ya ba su shiriya har sai ya bayyana musu abin da suke jin tsoro sai ya kawo musu hujjoji wa qad sabata lihtijaju bima qaddamna fil babi qabla hadha wa fi thubutihi ibtal al taqlid aidan yace a baya mun kawo hujjoji da suke tabbatar da kafa hujja cewa duk abin da za a yi a yi shi bisa hujja wannan ma kare sun isa su wargaza takalidanci fa idza batala takalidu bi kulli ma zakarna wajaba taslimu lil usuli idan takalidanci ya wargaje a bisa yadda muka ambata to wajibi ne sai a sallama al'amari zuwa ga hujjoji allati yajibu taslimu laha wanda dama su ne ake bi su ne suwaye wahiyal kitabu was sunnatu shine alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ake bi au ma kana fi ma'anahuma ko abin da ke ɗaukan hukuncinsu bi dalilin jami'in baina zalika da wata hujja da ta haɗe da haka wato alkur'ani da sunna me yake ɗaukan hukuncin shine fahimtar malamai da ke ciki wanda ba malami ba da sauran ƙa'idojin da malamai suka kawo su saddu zari'a su shar'u man qablana su al'urfu su alistihsanu su kaza da kaza ɗin nan ƙa'idoji ina fata mun gane wannan to da waɗannan su ne hujja duk wanda zai karantar da kai ya gaya maka su kada ya gaya maka ra'ayinsa ko son zuciyarsa ko fahimtarsa kadai in kuma ya gaya maka karka bi shi akai shine zaman lafiyanka in ka bi shi akai ya zama ka bi shi ne saboda ka gamsu hujja ce ba wai kawai saboda shi wani bane wa an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima na bar muku abubuwa guda biyu da ba za ku bata matakar kun riko da su kitaballahi azza wa jalla wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam littafin Allah alqur'ani da kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala umar ibn umar radiyallahu anhu umar yace salasun yahdumna ad-dina abubuwa guda uku suna rusa addinin mutane zallatul alim zamiyar malami jahili in ya zame shi kadai ne a cikin turbarsa amma malamin yazo zamewa zai zame tare da masu binsa ka kalla ga duk wani malamin ya tashi yin kuskure bai tafiya shi kare wani har duniya ta nade za a ci gaba da bin wannan kuskuren koda ya dawo ya ce kuskure ne koda malamai sun zo sun gano kuskure ne ana ci gaba da shi yanzu duk wani abin da ake bi na jahaniya da mu'tazilanci da khawarijanci da shi'anci duka zallat ne wasu na wasu ulama shekara fiye da dubu ana bi haka waɗannan gulatu na cikin sufiya zallati to haka duk wani malami shi sa ake gudun zallata malami domin zai zame tare da mutane da yawa yanzu a ƙasar nan shekara hamsin baya ba wanda ya san wani mai suna shi'a rafida ba wanda ya san wani baya cikin kamar da kaga sai yan kwanaki ne aka kawo mutane ta farkin ibabiyya da su wasu suka suka kawo amma shi'a rafida ba wanda ya santa ana bin sunna da aka ba za ka taba jinsu ɗan hudu sun yi magana a kanta ko sun yi mata raddi ko sun zargi masu yinta ba don babu ita amma rana tsaka wani ya tafi jamhuriyar iran ya je ɗauko ta ya kawo da ta nahayin ta zama musiba a cikin mutane shi ne zalla ta wannan abin yana ruguza addini wajidalu munafiqin bil qur'an da jayayyan munafiki da alqur'ani shine irin wannan yan qur'ani din shine munafikan qur'ani suna cewa ƙur'ani suke aiki da shi alanin ƙur'ani ba da shi suke aiki ba suna aiki da iya sheginsu ne kawai su yi ta jayayya da addinin musulunci a yi ta rigima da su wa a immatun mudilluna da jagorori masu ɓata da mutane waɗannan suna zama mala'i ga addini Allah ka tsare mu malai sake cewa kala abu darda abu da yake cewa inna mimma akhsha alaikum lalle daga sabon nake tsoratar da nake tsoratar muku zallatu zallatul alim zallatul alim batan malami zame wasa wajidalal munafiqi bil qur'an da jayayyen munafiki da alqur'ani wal qur'anu haqqun shi qur'ani gaskiya ne wa alal qur'ani manarun ka alamit tariq alqur'ani yana da wani haske yadda kaga wato abin nan alamomin da ke kan hanya ba sa batar da mutum ta ƙur'ani bai batar da mutum kamar da kasan kana tafiya akan hanya an kasancewa yanzu na jeran da bawul kaza ga inda zan buga garin da za ta kai ni to in ka buko tabbas garin da za ta kai ka in na ji daidai alama kaza ko daidai kwana kaza in na bi dama gari kaza ne to in ko ka bu za ka tarar da garin nan ba za ka tarar da garin nan ya tashi daga wajen ba in ka je daidai da garin yake za ka iso shi ba za a matsa da shi ba ko ta haka alƙur'ani yake da gaskiya keke da keke to aka samu wani batacce duk da haka ya zo ya iya canza wa ƙur'ani ma'ana ya ɓatar da mutane to yana kuma ga wani abu wanda ba ƙur'ani ba kuma gane ma'anar magana ƙur'ani da irin gaske shi ɗin nan ‘yan ƙalaƙatu za su zo su karanta shi su murɗe ma'anarsa kuma jahilai su bi su haka ɓata ta da mugun haɗari malam to ina kuma ga wani abu wanda ba alƙur'ani ba Allah ka tsare mu daga ɓata yace inna mu'adh ibn jabal kana yaqulu fi majlisi kullu yawmin wa kallama yukhti'uhu an yaqula zalika mu'adh dan jabal ya kasance kullun in ya zauna a makarantarsa yana fadan wannan zance da za a ambata kuma da kadan ne lokutan da yake zama bai ambaci zancen ba kaje ya ce Allahu hakamul qist Allah sarki ne mai adalci mai hukunci da adalci halakal murtabuna duk masu shakka game da haka sun halaka inna wara'akum fitanan mu'adh ya ce a bayan ku za a shiga jarabawa iri daban-daban yakthuru fi halmalu dukiya za ta yi yawa a hannun mutane za a samu manyan attajirai da ba a taɓa farkin irinsu ba a duniya wa yuftahu fihi alqur'an za a sauƙaƙa sha'anin karatun alqur'ani da haddasa a wannan zamanin hatta ya qara'ahu almu'minu wal munafiq mu'mini da da Allah ya karanta qur'ani ya zama alaramma ya zama gangaren ya zama gwani wal munafiqu hakanan munafiki wanda bai bautawa Allah wanda ba addini yake nufi ba wani ma ba Yahudi ne, wani ma shakiyi ne, shi ma iya alƙur'ani, ya iya tilawa, ya iya ƙira'atu, ya haddace, ya yi satu, ga sanan babu adadi. Walmar'atu wasabi, har mata ma ga hada ƙungiyar alarmomi mata, zallansu mata ne kawai sun iya ƙur'ani, sun iya ƙira'o'i. Wasabi, da yaro ƙanƙani, ta aita mamaki, yaro ɗan ƙasa da shekara goma ya haddace alƙur'ani. Wani ya haddace a cikin wata shida, wani ya haddace a cikin shekara, hawansu daga cewa kai ƙarya ne zai yi kuwa zamani ne ƙarshen duniya ne Allah ya ya zo da wata mu'ujiza ta alkur'ani shine sai ya sauƙaƙa shi duk a cikin mu'ujiza alkur'ani ne kowa ya iya wal aswadu wal ahmar da bakin fata da jan fata bakin fata ya je musabakar duniya ya ci a gaban larabawa ai ta mamaki yaushe ma iyayen shi suka musulunta ce wannan mu'allafatu qulubuhum ina ma iya qur'ani amma kuma yazo ya shafari a gaban larabawa duk wannan zamanin ba mun ganshi ba ka duba yadda dukiya ta yawa a hannun mutane jama'a mutane suna da kuɗin da ba su san ma adadin su ba da an aka ce wannan da miliyon ta shikenan kuma ya gama ya samu kuɗi ta ishe shi har ya mutu yanzu ko miliyon ba ta sai wata waya waya hana ku da tafi kafin miliyan da kuma mutum da miliyon fa zai komai a duniyar nan zai yi gida zai yi mota zai je aikin haji zai yi aure yana ma kai mata ma tana hannun wani zai iya kwace ta billahi la ilaha illallah ya ba iyayenta kuɗi a sallame a sallamu wancan da miliyon naira miliyon ɗaya aka ce yana da su amma yanzu miliyon waya hannu akwai tafi miliyon ba haka bane ake irin taku ta yangayu din nan ba tafi miliyon ba wanda mai mai folding din nawa ake sai ta ne wanda da ake ninkawa a bude tafi miliyon ta mako to ka ji ba jama'a kai yanzu kana almajiri ma sai ka shiga da miliyon kasuwa kai cefanin gidanka sai su kare to masu biliyan ko ga sunan a duniya kala-kala suna da ma list ɗinsu na biliyoniyoyi to ka duba kuma ga yadda ƙwar'ani ɗin ya waye gari ya zama haka ɗin ya yi sauƙi sauƙin ma ya yi sauƙi da ‘yan mata da zawarawa wasu ma a cikin sansanin ‘yan gudun hijira sai a ce sa da alƙur'ani a gidan yayi sa da alƙur'ani suna cikin wahala fa ƙur'ani ya yi mugun sauƙi yaro ƙarami bai gama sakandare bai ya haddasa alƙur'ani har akwai ma wata hadda ya kwatano wadda za a ce kawai yara su zauna bayan 'yan watanni kawai a musu walima a ce sun gama intensive wato wato abin nan kamar a ce wani program na gaggawa wanda za ka yi sai ka shekara uku kana fama da izu biyar baka yi izu biyar ba irin na alluɗin da muke da allanka ya koɗe ka ci bugu kamar jaki ka kasa iya juzo tabaraka to yanzu ko yaro karami in aka biya mai da safe nan kafin la'asar ya iya tabaraka ma'azu ya ce wa yushaku ahadukum an ya kula ana nan a wannan zamanin sai ka ji ɗaya yana cewa mutum yana cewa kad qara'atul qur'ana fama azunnu an tattabi'uni hatta abtadi'a an lahum ghayruh ce ni ma fa na haddace qur'ani amma na rasa mabiya na bude masallaci kowa yaki zuwa na kira taron mahaddata an ki zuwa na ni na je musabaka banci ba an kirko organizing dina a matsayin mahaddaci to ina ganin burin kirko wani sabon salo na karatu hatta abtadi'a lahum ghayruh sai ya kirkiro wata bid'a ko wani salon karatu ko wata salon makaranta ko wani salon shakiyanci a cikin alkur'anin ya dinga yin wani tiktok da shi ko ya dinga hawa wata murya ko ya dinga karatun shi da wani salo ko ya dinga ƙirƙirar wasu tarurruka ko ya buɗe wata irin makaranta da wani shef da ba a saba gani ba duk yana cikin hatta abtadi alahum ghairahu ba yadda aka san ana kata alkur'ani ba haka zai ba sai ma'azu ya ce wa iyakum wa mabtuda to a hirɗinku da duk wani abu da aka kiro samu game da alkur'ani fa inna kulla bid'atin dalala duk wata bid'a bata ce wa iyaka a hirɗinka wa zaigatal hakimi da zamiyar mutum mai hikima fa inna shaytana yatakallamu ala lisanil hakimi bi kalimatin dalala kuma mutane masu halshi masu baki masu hikima wanda shaydan ke magana akan harshen su وإن المنافق قد يقول الكلمة حق يقول كلمة الحق منافق نا يفدان magana ta gaskiya fatalaqawul haqq amman jabi ko an shi gaskiya daga wanda ya kawo ta shine waye shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna alal haqqi nuran gaskiya tana da wani haske qalu sai suka ce wa kaifa zaiqatul alim zaiqatul alim da kake nufi da zamiyar al hakim afwan sai ya ce qala hiya al kalimatu taru'ukum wa tunkirunaha wa taquluna ma hadhi can da yace zaigatul hakim yace shedan na magana a halshen wani mai hikima mutune za a ganshi mai fasaha ya iya zance yana da falsafar magana yana da mantiki wani ma mai ilimi ne wani ma ana ziga shi cewa masani ne marubuci ne masanin al'amuran yau da kullum masanin tattalin arziki masanin siyasar duniya ana ziga shi sai zo ta magana ya shiga nan ya fita can duk kullum ana sauraron shi a rediyo ko ana karanta maganganunsa sai ya ta maganganu wanda idan kun ji su ku masu ilimin addini ku masu hankali ta ru'ukum sai sun ba ku tsoro watun kiruna za ku ci kuma ba haka bai wata kullum ku dinga cewa mahazi zama wani irin magana ce wannan inda ka gari ana wannan ta taɓa tsakanin malamai da ɗaliban ilimi a wuri guda da kuma irin 'yan boko ɗin nan 'yan boko aƙida 'yan ba su yadda da a zauna lafiya a addini ba mu yanzu a nan ƙasar muna jin takaici da damuwa ne saboda sabon abu ne wato ƙoƙarin cewa sai an iskaɗin duk wani abu muƙaddas duk wani abu da mutane musulmai suke girmamawa alƙur'ani sunna da mutuncin malaman da suke karantar da ita abu wani abu ne a gurin wanda suke muƙaddasat da ma'alim na musulunci masallaci dagawa malamai kafa rufawa juna asiri mutunta juna irin wannan abubuwa ana so sai an daina su gaba daya larabawa sun da suna wannan iya shegen kuma duk wanda ya biyo turawa sai ya kai ga wannan jama'a saboda safarkin su kenan tafarki ne na babu kadasa babu mutunta al'amuran da suke da mutunci to su larabawa ka san sun dade da biyo turawa mu kuma ne muke dan resistant to yanzu kuma resistant din namu ma yayi rauni saboda menene saboda dama ya suka suka biyo turawa shine irin wannan makauniyar biyayyata ana ta hijira kasashen turawa ana zama a can ana ta kuma kasashen su da sunan neman rayuwa mafi daɗi ko ba hakan ma yanzu muke yi ba yanzu wanda yake wata rayuwa mafi daɗi me yake turai yake guduwa ya tafi san ya je ya aiki ko ya karantar ko ya zama mai gadi ko ya shiga aikin ɗan sanda ko ya zama ma ya ƙarya ma ya ce shi ɗan gudun hijira ne wani ma ya ce saboda a garinsu shi ɗan luwaɗi ne ake kyamar shi su ba shi wasu guri to wannan abin da mutane suke ɗauka yanzu wani abin alkhairi ne yana daga cikin tabi'at ɗin shi shine wannan tunanin barbarayyan yawan wannan tunanin za ga mafi yawan masu irin wannan tunanin na wulakanta addini wulakanta malamai ko dai mazauna turai ne ko wanda suka taɓa rayuwa a can ko wanda suke da suke da alaƙa da wannan falsafa ta rayuwar turawa ta Allah diniya mu da ke mun karanta abin a cikin theory baya ba mu mamaki na na taɓa ku labarin abin wanda aka fara turawa tare da ɗalibai zuwa ƙasar faransa daga masar ko big fahafawi aka ce to ɗalibai na ‘ya'yanmu za mu tura su karatu ƙasar turai bari mu haɗa su da wani malami ya dinga musu sallah a hostel yana ƙara biya musu alƙur'ani kada su lalace shi ya fara lalacewa kafin su yaran muhammad fahafawi shi ya fara ɓacewa a cikin yaran shi da aka kai shi a matsayin malami da zai musu ƙiyada shi aikin shi kawai ya jira su a hostel ya musu sallah asubahi azhar al'asr magriba isha ya tana musu hadis ta alqur'ani ya tabbatar suna suna kula da addini wallahi shi ya riga bata kafin su to wannan tafarkin shine irin abin da ake fara nan zaigatul alim ko alhakim sai ka ji mutum ya zo ya faɗa wata mummunan magana kuma ya ce addini ce ko ilimi ce ko yanzu dole ya tana aiki irin ka ji mutum ya ce wai ma'azu dan jabal ba malami bane mummunan magana ce da kaji ta sai hankalinka ya tashi tun yace ba za a aiki da hadisai ba hadisai ma duka ai zato ne me yasa mutane suke rudiya saboda duk ba su san irin wannan karatun da ake ba a cikin nan tafi ko alhamdulillah mun saba jin shi zaka zaga ba ma rudewa gwargwadon hali saboda dama akwai shi a cikin littafi cewa za a yi haka amma saboda mutane ba su saba ji ba kamar da ma'audu ya faɗa suka ji sun rude su ce ma hadhihi ma'audu ya ce fahadharu zaigata to ku yi taka tsantsan da wannan zamiya wala ya suddannakum anhu idan malami ne wanda ya san addini wanda za ku more shi to kada wannan zamiyar kwaya daya ta sa ku yi watsi da dukkan abin da ke tare da shi na alkhairi kaji adalcin magana kuma fa innahu yushaku an yafi'a wa an yuraji alhaqa ana fata in dai malami ne da yake na Allah in ya kuskure to zai dawo cikin hayyacinsa ya koma kan gaskiya wa innal ilma wal imana makanuhuma ila yawmil qiyamati faman ibtagahuma wajadahuma domin da ilimi da imani wuri ɗaya suke inda yana da ilimi don Allah ya so ko zai samu imanin shi koda yayi raurawa zai dawo kan tafarki har suke har ƙarshen duniya wa qala mu'adh ibn jabal mu'adh yace ya ma'ashar al-arab ya ku larabawa kaifa tasna'una bi salafin ya za ku yi da abu guda uku duniya ta kaɓawa alaƙaku za ku zo wato wata duniya za ta dinga yanke wuyanku wato za ku zo neman duniya kamar za ku yi da iyaranku mutum zai iya gwammacewa ya mutu a neman duniya shi ne ta kaɓawa alaƙaku a waye gari mutane babu abin da suke nema in ban da duniya madiyya materialism wanda ya daga cikin abinda a yanzu ya riga ya gama bayyana kuma shi ke halakar da mutane kowa ka gani kawai abinda yake nema ya samu success a duniyan nan ya samu shuhura ya samu arziki ya samu wadata ya zama mai fada aji ya zama babba amma iyakacin manufarsa kawai duniya bayan bayan kan an ga wani abu wara a duniya wazallatul alim wazallatul alimin ya za ku yi da zamiyar malami wajidali munafikin bil qur'an fasakatu sai suka shiru faqala sai yace amma alimu fa inihtada fala tuqalliduhu dinakum ce malami idan shirye ne mai bin Allah kada ku rataya masa addinin malami ne na kirki na kwarai amma kar ku rataya masa addinin domin Allah bai aiko muku shi ku ne koya muku addinin Allah ku girmama shi ku mutunta shi wa iniftutin idan kuma Allah ya jarabce shi da wata zamiya fala taqba'u anhu anataku kar kuma ku yi baran-baran da shi to mu kuma yanzu duka biyun muke idan muka fahimci malami na Allah ne kawai sai mu miƙa mu sharagamu mu kawai kaji mun ce sai wani wani kawai ake bi da kuma yayi wani kuskure kwaya mu ce ba ruwan mu da wani to duka biyun kuskure ne amma za kowane malami za a dinga auna daidan shi da kuskuren shi abu daidai kuskure a kauce mai a ce Allah ya gafarta mai wannan shine wasatiyya fa innal mu'mina yace domin shi mumini yuftatanu yana iya shiga jarabawa thumma yatubu sannan ya tuba ya koma ga Allah wa amma alqur'anu shi kuma alqur'ani falahu manarun kamanari tariqi la yakhfa ala ahad yana da wani haske kama hasken alqur'ani hasken hanya da bai bata ga kowa fama araftum minhu fala tasalu an abinda kuka sani game da qur'ani kada ku yi ta cece ku ce akan shi kuna tambayoyi na neman kure wa ma shakaktum fakiluhu ila alimi abinda kuma kuke shakka ba ku san ma'anarsa ba to farduhu ila Allah wa rasul kuma da shi zuwa ga Allah fama araftum minhu fala tasalu anhu ma shakaktum minhu farduhu ila alimi wa amma dunya faman ja'ala Allah al-ghaniyya fi qalbihi faqad aflah ita ku duniya wanda ya sanya Allah a zuciya Allah mawadaci ka sa shi a zuciya ka zan mai kana'a to ka tsira waccan da aka ce duniya ta tsawa a anaqakum babu wanda ya tsira daga sharrinta sai wanda ya sa Allah a zuci ya zama mai kana'a yace wa malla wanda ku bi sa Allah a zuciya bai zama mai kana'a ba falaysa binafi'ihi binafi'ati dunyahu duk wani samu a duniya ba zai amfani shi wala ko bai ce zai taba samun abin da zai amfana da shi wani abdullahi ibn masudin annahu kana ya kulu abdullahi masudin yana cewa ugdu aliman ka wayi gari ka zama malami au muta'alliman ko ɗalibin ilimi wala tagdu wanna imma'a fi ma baina zalika kar ka zama dan harigido imma'a shine dan abu ya rima a sha kiɗa wanda din da ya jiyo kiɗa nan zai fi ma baina zalika kar ka zama imma'a zai mana bayani akan suwaye imma'a wa anhu qala yace kunna nad'ul imma fil jahiliya allazi yud'a ila at-ta'ami fayadhhabu ma'ahu ma'ahu akhar a jahiliya aka ce wani imma ne dan harigido ne mai aiki nufi shine wanda za ga yace shi walima ya tashi zuwa sai ga yace wani wa huwa fikum al-yawma al-muhaqqibu dinahu ar-rijal yanzu kuma addinin musulunci aka ce imma shine wanda ya danka addinin shi a hannun mazaji wanda duk guguwar da aka yi sai shi za a yi ta wanda an yi guguwa tun da aka yi islam only da shi aka yi aka zo aka juya zuwa shi'a da shi aka yi aka zo aka juya zuwa boko haram da shi aka yi aka juya zuwa duk wani shirmen ya zo za ka gan shi kawai yana bi akwai su irin waɗannan yan harigido ke su ne in ma'a inda ka san karmami haka yake duk wanda ya buga shi kawai sai ya bi shi a wata riwaya ibnu su ke cewa la yakun ahadukum in ma'a sai ce shine wanda in ma'a shine yace inna ma ana ma'an nasi in hitadau hitadaitu wa in halaku halaktu ce ni dan abu mutane din da mutane suke ne ina in akan shari'a suke in bi su sun bata in bi su wato shi ta kalidanci ko jama'a ya saba mu hatta ma dabi'a dabi'a ta dan adam ma Allah bai dan adam da ta kalidanci saboda Allah ya kowanne dan adam unique kowanne dan adam ba yi da ba yi da duplicate kamar yadda Allah yake cewa ya ya ya ya, ya daidaita binan bunan din mutane alam menene ma eh wal wal wal, wal menene yawa bala qadirina ala an nusawwiya banana Allah yayi taswiya ya daidaita tamfirin din mutane duk duniya ba a yin mutum masu tamfirin tsaya kamar da Allah yake cewa laqad tuna furadan kama khalaqnakum mun mun zo muku kun dawo gare mu ɗaiɗaiwa kamar da muka halice ku kowanne dan adam unique ne in its nature yana da wani abu nashi daban-daban ko ko tagwaye ko identical suna da wani difference cikin hikima Allah haka Allah yi mu saboda haka karka taba ko ƴaƴanka ne ka koya musu tafarkin ta kalidanci cewa duk abin da kai sai sun yi ba zai yiwu ba Allah bai yi mutane da wannan nature ba so da shi kanshi kamar masu cewa ne sai sun mai da maza da mata iri daya bayan kuma Allah bai su iri daya ba to haka don za su ce mutane sai sun zama iri daya ba zai yiwu ba kaga dai sahabbai a gaban annabi zai faɗi karatu amma sai fahimta su ta bambanta akai kuma dole su taratin junan su to haka zaka ga mutum ya fi ƴaƴa uwa ɗaya uwa ɗaya suka haife su kamannin kowa daban tunanin kowa daban tsayi da gajartar su daban kalar fatar kowa daban abin da za su yi a duniya daban daɗewarsu a duniya ma daban arzikinsu ko talaucinsu kowanne daban to don me za ka yi irgama mutane ka ce dole sai duk abin da kake shi za su ko duk abin da baka ce a yi ba kada a yi sayidina ali radiyallahu anhu a wata magana shi yana cewa an tambaye shi sai ke cewa mutane iri uku ne ya ce akwai alimin rabbani akwai malami na Allah wa muta'allimun ala sabilin najati da ɗalibi wanda yake kan tafarkin koyon abin da zai tsirata da shi sai ci kuma wa hamajun da ɗan abin yari ma a sha gida hamaj wawaye kenan gauga'u ya ce hamajun ri'a'un ƙauyawa attiba'u kullu na'iqin masu bin duk wanda yayi wani ihu yasiluna ma a kulli rihin suna tafiya tare da kowace iska ta daukan su yace lam yastabi'u bi nuril ilmi wa lam yaltaji'u ila rukunin shadid ba sa haska kowa da hasken ilimi kuma ba sa bin wani wani wani wani abin nan wani ginshiki mai karfi to sune imma adam imma sune wato abin tausayi malam jahilai da wawaye da wanda sai ta da baki ba da wanda suke kutsawa cikin abin da yafi karfin su da suna cewa malamai suna ruda mu ko mu gane kan yadda malamai suke yo sumbuwa ne ya ce eh gobe sumbuwa ne ya ce a wane ya ce musu eh wane ya ce musu bi to wannan suna cikin hadari game da addinin su domin ko kasuwa ce kake yi ya zama baka da focus baka da yadda za ka yi sai yadda wani ya yi kai ko jarabawa ce aka ce a zauna a aji kai baka iya baka yi karatu ba ka dogara da wani wanda ya yi karatu ko za ka yi jafin abin da suke fara za ka dinga dogon wuya in malami ya zai ɗauke shi a wajen ya kake gini a shi ka ya ɗauke maka duka haskenka ba to su ne masallaci na kabaru wanda farkon sutul bakara ɗin wanda suke in sun ga haske za a lahun mashofi wai za a zama alaihi mukamu da an ɗan haskaka su ƙara tafiya da an yi duhu sai su tsaya to in ma'a kenan waɗannan abin tausayi ne shi sa dole malamai su ji tsoron Allah kar su dinga halakar da mutane kuma su dinga tausaya ma waɗannan da ke rataya addinin su da malamai dan baya da suka iya ne gaba kamar yadda ka san ƴaƴa ne ƙanana a gidan mahaifinsu dole shi suke jira ya kawo abinci shi suke jira ya zama musu fitila ya zama musu jagora in bai kawo ba ba yadda suka iya sun zama marayu sun zama masu jin yunwa sun zama cikin halin haulayi to wajibi ne malami mai karantarwa ya tausaya ma jahilai da masu bin sa ya gaya musu gaskiya abin da ya sani tsakanin shi da Allah kuma ya tashi ya yi ƙwazo wajen ilimi da bincike da nazari don ya tace abin da zai ba su wannan wajibi ne akan shi in ba zai iya ba kawai ya daina aikin malanta ba dole bane amma ya zama cewa yana halakar da mutane yana batar da su ko yana gaya musu son zuciyarsa ko ra'ayinsa babu shakka wannan jagora ne na bata kuma ranar alkiyama shi da su za su yi wa junansu tsinene ne Allah ka kyauta Allah ka tsare mu Allah ka sa mu gama lafiya akwai wata magana da na faɗa ran nan a a Jos game da wani malami da ya yi wani kuskure na kasa tana sunan malamin waki ibn jarrah sai na ce hammadu wakilin jarra Allah ya gafata mai shine shiga kasar makka ya kanta da wani hadisi ya zama mishi bala'i sura kadan aka kashe shi da kyar aka cice shi irin wannan gaugawa din sune suka nemi su kashe shi shi kawai rawaito hadisi sai aka ce ko ya zagi annabi irin yadda ake yanzu din nan da kyar Allah yi da sauran kwanan shi aka je a ga wa sarki cewa ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sarki ya ce aiko ba zai bagarin nan da rai ba amma aka samu su cikin manya suka shiga suka fita suka ce wa sarkin wannan babban malami ne cikin malamin musulunci an kashe shi an yi asara a yafe mishi wannan kuskuren da ake ganin yayi to haka zalla take a cikin gaugau wato mutane wawaye wanda ba su san abin da suke ba kamar yadda na sha fara yana daga cikin aibin da muka samu a wannan zamanin shine da malamai suka kasa tantance ko kuma wasu masu shiga rigan malamai suka tantance ilimin da yake consumption ne na khawas daga ilimin da yake consumption ne na kowa da kowa komai sai abu sai a fantsama shi a cikin mutane so da sai wawaye suka samu baki su ma suke tattaunawa akan sha'anin ilimi kuma aka kai ga wannan matakin da ake na tatabar za ubangiji Allah ka rangwanta mana Allah ka sa mu gama lafiya Allah gafarta mana zunuban mu wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله